خالد الراشدين واجعل من احبه صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وعمل بسنته يوم القيامه من الفائزين ومن خالفه او ابغضه او ابغض احدا من اله واصحابه وعشرته من الخاسرين وجعل من أفضل أولاده من الخالدين وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والندامة والعذاب المبين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيك إلها من العذاب المبين وأشهد أن سيدنا محمدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هو مسلمين وجعل كثرة يجب أن يكون الزاوية كام بالخير بالبركة أولا العسرية تأثبت العسرية تسجل da watan tara musulunci ramadan kenan cikin lissafin hijira na jagoran kowa da komi shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara kowa da sunan sa da darajojin da Allah ya kowanne na gaida mu da gaisuwar addini farawa da ku da kuke nan da dindin miliyoyin musulmin da suke tare da mu kafin watsa labarai duka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا لا قدر منفسرة آية كتري biyu da hamsin da uku ne nake zato. Haka ne, malam, haka ne, a yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu a tura ta biyu turar al-baqara mai karanta mana karatu dan uwa alarama abubakar muhammadu amin zai karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا جماعة والكافرون هم الظالمون walillahi alhamdu kafin mu shiga fasara muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una awwalan thaniyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa aidan naqulu thalithan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don waye gari da babbar rashi ɗaya daga cikin manya-manyan ma'aikatan addinin Allah wacce Allah ya kaddara muke hulɗar addini da shi sama da shekara talatin wa'azin musuluntarwa taron gangamin buɗe islamiya sama da shekara talatin ko dai mutum ko akalla shekara talatin shine da ido malam ahmadu ne zanna na garin baya Allah wani ya ɗauki ran jiya yau da safe muka yi jinazar da zakalashin da muke yana cikin wanda bai taɓa zuwa ba sai yau yana cikin ramin kaba ba da muke sanar wa ‘yan uwa musulmi babban rashin da aka yi bayan zamowar malami mai karantarwa mai jagoranta a karantar kuma yana da hannu cikin tsawaiye musuluntar da mutane da muka yi sai. Wacce ya san Malam Umaru dan bayanan da mutum harkokin ma'aiki da shi, to baba yake da shi Malam Umaru dan bayaran. Duka da cikin da mukan bayaran da mutanen Kagirawa da mutanen garin Balarabe da su wanda mutum ya shafa a madadin wannan zawiya muna ce Ubangiji Allah ya ci kan Malam Ahmad ya zanna muna kuma ce Allah ya ci kan magabatan da suka rasu kafin shi muna kuma ce Allah ya ba wa ahalansa hakuri dole wannan rashi ga wanda yake so ya je musu aziya kuma suna cikin garin bayara shi dan Malam Ahmad ya zanna bayan kasuwa Ubangiji Allah mun ma ya ba mu kudurin kaji. Sannan a wannan unguwa da muke ɗaya daga cikin yaran unguwa ce ya gama da ajalinsa sakamakon zirga-zirga ta hayaniyan faɗace-faɗace ya ya rabu da rauta yau kuma yana cikin ramin kabari. Kuma muna roƙo Allah ya ji kansa ya ce masa sauran mutum aina ma ta zuwa kanun mutum. Ubangiji ya ce ya ayyu hallabi na amanu, wannan kira ce ta musamman wancan ba kira ce ta umumi ba, wannan kira ce ta hususiya ya ku wanda kuka yi imani, wanda ba su imani ba ba za cikin wannan kiran sai dai in rabo kuma ya sa da aka yi kiran ba sa da imani. daga baya kuma kafin ku bar duniya Allah ya azurta su kan musulunta to wannan kiran sai ya shafe ku wanda ne kuma in dai bayan ba su da rai wannan kuma yin aikin ba zai amfane su ba amma dai in dai sun musulunta kafin rasuwa wannan kira ya shafe ku. Ubangiji in ya kira ya ayyuhan nasu ko ya kira ya alal kitabi ko ya kira ya ayyuhan lazina amanu abin da zai biyo baya ɗayan abu uku ne, ko dai labari, abu da gaya wa mutane da aka kira abin da ya wuce ba sani ba, ko kuma a tsora musu umarni ku yi kaza, ko kuma a tsora musu hanyar ku yi zanci kaza, abin da ke biyo bayan nidali, wani kira da'awa khasa kamar ganin ko da'awa amma kamar ya ayyuhan nasu, ko dai za a samu abu Allah yake so ya faɗa. sai kira wanda yake so su saurari faɗan kuma suke da rabo cikin aikata faɗan Allah kuma jiji ya ta da Allah ya kira ya ku wanda kuka yi imani wannan tana zama wato kamar certificate na shaidan da Allah ya wasa hafi dan dai ni da ku mun tabbata wannan kiran san da aka yi da ba ma'ana da annabi ya karfe ta alaihi salatu wa salam ya faɗe ta ma wasu kunnuwa ya faɗa kan bincikan mu nan da wasu mu da ba sa nan babu wanda kunnuwa suke wajen a sannan amma ga da muke da suka tabbata ajalin biyu suka wuce to mu kuma yanzu mun kira sai mu ce to da mu aji ubangiji ya ce ya kuwa da kun imani na kai da kun imani an fi ku cikin taro da kogo bi ma'ana na nufin cikin abin da ya ba wa kowane mumini ana gaya mar ba cikin ya kudinsa ne ita ce wayo da wayewa ba yake shi yadda wani sai abin da mutum ya ji ka ba shi awa shida ko kan abinci ko naman jimina ne ba shi awa shida ka gani da kuta yana gudu da na ta addu'a Allah sa san wanda ya riga ki gaba ki Allah sa ba ku kowa saboda me wannan abu da dada da yasa yake a kirki ne a nama ne a dambu ne ko me ya ce zai ya gama aikin sa kurkun da aka yanka mai ya zauna ya gama zama yanzu an ce an kace ce ko waje ta iska dole ko ba noman da za a ƙara a cikin wannan ne ba da lafiya sai an fitar kenan abin da ka biyar shi ne bai tozarta abin da kai kaci shi ne ke zama ba haya rigar da ka dinka ita ce tsumma rigar da ka dinka ta bani ita ce sutura haka ne ko to kenan ya ku masu imani da Allah an fi kuni mara lakana bom banda rowa banda koro ci gaba da ciyarwa min daga cikin ɗan abin da ma razaqnakum muka arzuta ku wani zai iya ba da sadakar naira biyar saboda a duk da dama naira goma ne ya raba kenan ya ba da rai ya yi kokari ko da kokari ba wani kuma zai ga shi kuma ikirin zai ba don su goma guda biyu ne a jikinsa wannan ya yi kokari haka ne wani kuma ya wuce nan zai iya ba da ikirin wani duk dai abin nufi shi ne me yau shi su sa'atin ne sa'ati daga daga wadatan ka daga samun ka daga irin wadatan ki daga samun ki shi ne Allah ya ce mu kiyar ku kiyar mu mu kiyar ku kiyar daga dan abin da Allah ya ce muka ba ku ita sadaka tana kawar da musibobi da bala'o'i ga wanda yake wa min janibin kuma tana zama nauyi a mizani na lada, sannan kuma ƙofofi saba'in wanda Allah ya gurguɗe wanda sanar ne yake turo ga duniya musibobi, bala'o'i, sarori, to ƙofa saba'in ɗin nan sadakan ka ɗaya a lokaci ɗaya in aka dace Allah zai soke maka wannan ƙofofi saba'in na fitowar bala'i. da rama yake wa sahabbai bari gaya muku kankanin kofa daga cikin kofan bala'i saba'in wadda sadaka take soke ma wanda ya bada ita ciwon hausa da ciwon kudurta su ne yan kananun mutum su ne yan kankana cikin kofa saba'in din to sittin da takwas girman su ya kai girma munin su ya kai muni wannan su ne yan kankana da yawan sadaka ba zai hauka ba sadaka ta doje masa kofar da hauka jarabawa hauka ne mai sadaka ba zai zama kudu ba saboda sadakan da ya yi wani ya ce Allah ki karba ko ya ji a raza Allah ya soke kofa kai ba ka so da zan kudu da su wai kaddara sadaka ba lada amma za ka masa aiki ka rayu lafiya kalau ka zauna lafiya kalau a zauna tare da kai lafiya kalau ka taba abu ya yi albarka in wannan ce kaɗai riban cikin sadaka ka gwama ta da ruwa wala ka jama'a an bi kumin ma da zakana kun ji Allah. In faɗi iri biyu ne akwai kirwa ta wajibi dole dole modanci sai ya biyar ba a yafe mana ba dole sai ya biyar ko na so ko bai so Allah ya ce ni ne da ba ka ajiya. Ina mawadata in ji Ubangiji, mazaje ciki da mataye, larabawa da ajamawa wa an fi min ma ja'alakum mustaqala fi Kawai zaman lafiyar ku da niki Allah ku tsora ciyarwa cikin kuɗin da na tsora ku ku yi ajiya, na ba ku ajiya ku yi gadi ku juya, to ni ne kuɗin na ke muku maza ku ciyar. Da wannan ayar cewa ta zama wajibi ga mawadaci duk da shi halifa Allah ne a kan dukiya. Haka ne? Akwai cewa ta dole kuma, amma ta farilla ta zarka ke. Kudinka in yi shekara ɗaya an samu tamamul aure adadin kudin ya kai tamaman nisabi wanda yanzu akwai wajen wani akai saboda dukkan karatun da shugaba ya karantar da mu alaihi salam yana magana az-zahab wal fiddad az-zahab wal fiddad bai magana naira bai magana sefa bai magana rufi bai magana riyal bai magana euro bai magana pound sterling bai magana dola a ina magana az-zahab wal fiddad yanzu kuma wannan kuɗin ba ita ake harka da bayar yasa dole sai an jira bankin yahudawa bankin duniya wai ku ne za su bambake wancan adadi da addini ya faɗa su Nigerian currency to fifty to zakkan bana kaza ne biyan rai bana kaza ne rukun dinarin kaza ne sai kuma a zo a kama rike rike a masallaci to ke bai wuce zai taimake ka kai ka bi Allah ka bi aljanna yana wukari ai dai haje maka wani ake to sai mutum ka kawai a gaishe a masallaci wanda ka jama'a shi yadda zakka muke magana dole ne mutum ya raba dukiyar da suke tara a nusa kaki alfa'in ya ɗauki kan islamin da kara Allah ce an ba to ki ɗaya kuma ya ba mamai mai miliyan arba'in kenan miliyan ɗaya ba ta saba ce mai miliyan tamanin miliyan biyu ba ta saba ce mai dubu arba'in dubu ɗaya ba ta saba ce kenan wannan cewa ita ce in ka yi ta an same ka tukuna ka samu kama alƙalin islamin ka in mutum na da dukiya baya zakka to zai mutu lafiya da mutu guda kila sunan guda biyar yana in kare ɗaya magaji an yi hakuniyar islam wanda biyu ya rage da duka wani ya san da yawa wannan gaskiya sai dai a tsaya kuma ya to shi ya yi ridda duka hudu bai wadatar ba inda hudu suka hudu wannan ce ce ɗin ita ma ɗan ina ce ita ma ɗan can ce faraka zakka zakkan kuɗi zakkan amfanin gona zartan can suka musulunci ne kuma umarni ne kuma dole mutum ne akwai kuma cewa na tattalin ɗauri kuma wannan ba ba a duba da mamun hauni wata mamun misali kawai in ka samu ka ci wani ne in ka sha wani ya sha in ka ɗinka wani ya ɗinka wannan kuma shi ne an Najeriya da ba zai ba duniya ke na munna tare da shi ai da ma shi kudin na su yanzu da kankan ko da ya yi ko da ya je wajen biya ya je wajen biya ubangiji Allah ya ba mu ikon ciye zuwa ma da zaka na ku min kabri an ya ciye yau Allah ce ina so masu imani ku hanzarta ku gaggauta tabbata wannan umarnin min kabri an ya ciye yau tun gabanin zuwan wani iri yini kamar mun ce ya raba doki ويا خالق الخلائق ويا مالك الديان in ba mu ciyar ba wancan yinin ta zo sai za mu iya ciyarwa sai da labai unki ai wancan yinin babu saye da sayarwa balle hannu shirgari ba balle iyaye sadaka an kulle kasuwanci aka fada. Wala kulle zuwarun kuma badaɗantaka ita ma babu ita Allah ke an share. Kun haɗu da wani a duniya kun zanna kamar ba fara ba kamar yin sabai. Ta da ku tsirara tana sauna sau duk bai suna ba. Ya kuma ba daɗin gani ko me zai ba dan lissafi zai bayar yanzu ka kina tsaye cikin jela da kumba da jigo kai ma kana tsaye cikin kumba da jela da jigo wani bai sanin halin da wani ke sai an gama abin da aka gama sun masauki ya hada aka ce wannan ma ajidan da ne wani matare to mu ji da zai kai ruwa salam salam salam sallallahu alaihi wala shafa'a a wajen ranar kuma babu maganar da shafa'a ke wani zo zai a madadin ka kai a sallame ka in na duka ne ki a danka in na dauri ne ki a dauri wai kai ne yanzu ka zo a madadin sa kai ne kai fansan sa kai ne shoji na sa gaban hukuma ana karɓa a shari'ar duniya amma a shari'ar Allah ran lahira a kawai wanda ya yi laifi aka kamo shi to shi kaɗai za a hukunta ba za a raba mu ba ce to kai wannan laifi na ka yi yawa daga dan ku ma ka karba ne bari a raba muku wai kurma da kuna ba su ya za a yi a samu beni a lahira sai idan an yi da annabi in aka shigo da annabta wata kofa ce za a duba a ba ta belin kai sai an zo da annabtan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan aji wannan lambar riwayoyi ga sunan zututo kuma sai a manzo zai gaya wa Allah a cikin al'ummar nan tawa ya Allah ina so fara ji ina so fara ido ina so fara ji ake amma yana ido na dawowa sai jihar na mace ta yi magana da mahalicinta cikin irin maganar da ya hore mata jihar na mace ya Allah an fi mun alkawari fa dan aka bar Muhammadin da yana wannan kilo ni ba ban samu komai a fa duba na wuri min ma an fa gaya mu an yi ni za a bani wanda zan gasa da wannan ne Allah zai ce ku Muhammad Habibu jahannama ta tara a rage masa wanda su ma za su Allah sannan mu aiki ne ba san kuma da amma ni ko ko kina ka kullo ne ba kai ba da kwanan wala jama'a bari da manzo Allah ka nuna Allah ke ka ka kafirin da bai hanku a wannan farkon kiran ba kuma zalimu da in kana neman azzalumai zalamu أنفسهم وظلموا ربهم وخالقهم وظلموا أيضا خلقاءهم لا تكون كافرين الظالمين بانجلي sun zalunci kanku don su kaya wa kanku zama cikin hukuma sannan sun zalunci Allah Allah ya yi su daya su kuma sun mai tawaye ko sun kara mar ababen bauta alloli daban sun zalunci manzon Allah da aka turo shi ya zo ya wahala domin yi lodi a je aljanna amma suka yi da kuma da zai zuwa ga zalimuna sai nan zafirai su ne a zalimai Allah za ba ma
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم
Allahu Akbar walillahi alhamd Ubangiji Allah ya ce Allahu alif lam lam ha da balariyar alfi ko ka ce alif lam lam ha kuri da bahausiyar zauce ko ka ce alif da lamu askeri da yaren mu da ke gida in kana ke da ke gida saboda mai yara bana ya yi jira yanzu haka ne cewa da filatin jiru jiru da ya tsuki an ji ma dawo ga ya ajiya Ubangiji shi ne yake da al'asma al'uduna. Sun fi kirga su duka sunayen nan al'asma al'uduna wannan suke jira sai wannan sunan ya yi zuhuri ya yi hajjarci da zaki wani sauran al'asama a sifatu su kuma zurfin su damfara da wannan in babu wannan suna na fasul jalala to dukkan sauran sunayen ba sa da masauki a ramanu sai an samu allahu na nan muna ce ga sifansa a rahimu sai an samu allahu na nan a cikin sifansa akwai rahimiyya almaliku sai Allah guda nan a ce a cikin ribaza akwai wuri al-razzaku al-ghani duka sifofin sai wannan sifan wannan sunan ta tabbata ina wannan shine al-alamul muhaqqaqa wannan sunan shi ne tabbas da an ce Allahu yasa Allah sai ya tsara sunan baya lana zai kirani ya zo wata ne lalla da zagamma muhallin rafi wata ranar wanda jarra muhallin kasri wata ranar da nasba muhallin fati in dai ba canzuwan wasali na kan hakurin nan ba amma in dai shi kun jari suna ne baya ba in ka ɗauki alif din nan na farko kake bari ka wadatu da lallahu alheri sai zama ka karanta lillahi da kai din mai magana da wanda ke jin kan dukan ku kana ga duniya wuri na Allah kenan kira alif bai canza sunan ba kuma bai yargi da sunan da komi ba a fadin madafun mulkinsa. In ka sake cire lam ta farko aka barka da lamu da haskeri sai a zaman ko an karanta lahu. Mafi samawaki lahu, wa mafi lardi lahu, wa ma bainahuma lahu, lahu mulku lahu. In lam da haɗin kaɗai rage imanin kun Allah karatun bai kuma koma. Idan aka ɗauki alif ɗin farko, lam lam aka ɗauki aka bar hakurin sai a samu ku. Ku ɗin nan yana gwada waye shi Allah ne dan shi ne yake nan ya samar da su abinda ake ga ya samu sai da shi ku ɗin ya zama yana. Ma'anar ku shi ne. Yasa balarabe a ranar Uhud ya faɗi kalmar larabci yanzu kuma ta zo ta shiga zabira ta hauke ne ta shiga burganin ba hauke. Ihu! Ihu! Balarabe na gaya maka i ba wata ba ce ba i kalma ce a rabiya muke magana ta alaji i u shi ne tabbas shi ne yana gunga sura dai in an cire hadafi na nan an cire na biyu na nan an cire kunan yana nan Allahu la ilaha babu wani ilahu allazi ya amuru wa yanha wanda shi zai ba da umarni ko dole a bi kuma sai ya hana ko dole a hannu alhayyu kun ga wannan na asu ne inda an samu almal'utu Allahu. Da babu Allahu wanda sifa ta ayi ba ta da gurin sauka, in sai aka yi rayayye ne ciwa Allah. Alƙayyun shi ne wadatacce, abin da kike makayyuniya shi ne Allah bai taɓa jingina da wani a ƙoƙarin ya zama Allah. Allah bai taɓa jingina da wani ƙoƙari ya zama mai wadata. A kawai, kayyumiya Allah ya yi tafarruji da zatinsa, ya wadatu da kansa da zatinsa, shi ne abin da ke zama kayyumiya. Alhayyu rayayye nan muna nan kowannenmu na an rayayye amma ta aure. an jima kankani kenan ya ce Allahu akbar ya ban san kanku da ku da ai wallahi ai wani ne wani wani ne wallahi da Allah ya ce kaga yanzu ina raye yanzu kuma baya raye to Allah shi ne alhayyul ladhi la yamutu alhayyul ladhi yazumu bi hayati kuma rayuwar ta zafa rayuwar kowa wa tawakkal ala alhayyul ladhi la yamutu Allah baya abin da ake gwada wannan aya suna da asararfin da da yawa in mun yi mata wannan gudu da zamu in faru da abin da ake ko kuma su ga cikin sojin zamu yi sako ya yi da ba su shiga kuri Allah ya yi korafin koran Allah ya farko da arzikin fari. Da kuma da afakar Muhammadu Ali ke gaya mana cewa wannan zawiya ta kuma rahauta da samun yari wato yadda tafsirin mu a gidan rediyon tarayya na federal block f yan bauchi na kafara ya kasa الله أكبر الله أكبر الله أكبر
mata suna cikin mai kanka iya faɗi saboda wa ga bayyana sun tsara a kuma da zaurawa kuma ai abu kuma ai almutum ne ta bayyana To, mun samu wannan alfarma daga Ministry for Religious Religious Affairs. Kuma an ba mu minti talatin ne karfe bakwai da rabi na maraice zuwa takwas. Bakwai da rabi zuwa takwas da dare. Haka ne? To mun gode. Na? Kuma ba ɗauka. To, ana faka cikin intervention da yake tsakaninmu da masu social media ke manar to lallai kin kuma da suka bayar an ba da adiba kuma an yi alfarma da shi ma an fara shi kuma shi ma zai fara nutsawa yau Allah kin fara جماعة محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أجداء على الكفار وماء بينهم تريهم ركعا سجدا تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع خرج شقاه فآذره فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليزيد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من منهم مغفرة وأجرا
Kuyawo. Kuyawo. Kusa hakuri? Allah sai na sai na mai ne ka kuma dan fata da ake da ta kwana.
yanzu kun kai ne mun Allah in ba ku nan ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع خرج شقاه فآذره فاستغلظ فاستوي على سوقه يؤلف الزراع ليزيد بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Kuka yanzu. Wala ta jama'a Qur'ani kenan. Sai an kada zai. To jama'a maza Allah. Shi ne biye musu ma da cewa Allah ya fifi ta kirka zo ta inji shi ba mu kan fasara musu Allah ya ce suka sulu fadanna ba alahu ala fadanna ba alahu ala ba to su jama'a daga cikin fifikan za mu fara ta hallulin shi wanda ake kudin su ne tarihin sanne na wata ba za zuwa makaranta wata kadiya ce cewa manzon Allah aka fara نوره أول المسلمين عليه وجاءت ya gaskata mana shin haka ne ko kuma girbe ne da yanki in ba mu fara da wannan ba jama'a to mun bar aiki a baya mun bar aiki a baya mun da uzuri da kuma neman dawo to gara mu ɗauka daga miƙashi amma kafin nan idan Allah Ubangiji ya zama Ale Muhammadu ya fara halittawa, kai baka shafa ba dan Allah. A ce kai ne al'umman da mai gidan ku ne farkon halitta. Wai kamar ya ce ko kuma ki tashi. Ni ban san abin kikir-kikir sai an kare ta lafin nan. Ni ban gani ba ban ke in kare ta. Al'ad sai a biyo mu da lissafi. Ubangiji yana da hadisi da ake cema hadisi kudusi kuma ana kuma ce mashi hadisin rabbani da ka gani a cikin tafsirin imamu tsabari jami'ul bayani an ta'awili ayin qur'ani da ka samu a mujallaji na goma sha biyar ka buɗe shafi na goma jama'a imamu tsabari Muhammad bin Jarir ne Tabari kana maganar Abu Ja'far ne Tabari sunan garin sa Tabariya sai ake yin ce masa At-Tabari haka ne Imam Tabarani kuma sunan garin sa Tabaristana ake ce da shi kuma At-Tabarani wannan At-Tabari saboda Tabariya ce garin sa ko kasar sa wannan kuma At-Tabarani saboda Tabaristan ce garin sa yanzu muna magana imamu tabari ya bar duniya in jira shekara ɗari uku da goma yanzu ya fi shekara su da ɗari da ‘yan canji shigar da kabari ba ba wani neman iliminsa zaman rubuta tafsir a rasuwan kirkirar imamu tabari yau in ka zanna ka kirga shekara su da shekara ɗari hadda ɗoriya tunda hijira shekara ɗari uku da goma ya bar duniya yau kuma hijira shekara dubu ne da ɗari uku da talatin da tara kaga ya fi shekara dubu da ɗari ɗaya a cikin ba ta yawa to ka ji shekarar sabari a fitewa shekarar da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ishirin da tara wanda zai ba mu wannan ruwaya ya ya kai mu karɓa gunsa a matsayin sa na salafu ko kuma bai kai ba a kan da ya wuce tafsirin ban san ku ba ni dai ba ni dai ban duniya ba a za ban san ku ba ne yake ba san baiwa iri a gwanci na mara ba ni ba lafiya Allah ya tsare wannan ruwayar tafsirin labari mujallabi na goma sha biyar shafi na goma. Sai ka ɗauki majmu'ul zawa'idi ko majmu'ul fawa'idi ta nuru dinin haifani al'allama shi kuma hijira shekara ɗari takwas da bakwai aka wasu lafi shi haifani. Sai ka ɗauki mujallabi na ɗaya na majmu'unsa sai ka bude shafi na saba'in da biyu zuwa saba'in da Abin da ya faɗa yake wannan karatu da ɗabari ya kawo dan kaga tsakanin su akwai kururu da yawa ana magana shi tabari shekara hijira ɗari uku da goma ya bar duniya haikali kuma hijira shekara ɗari takwas da bakwai kaga ko ƙarshen ka bai ji ba to da ya kawo riwayar a majma'unsa sai ya ce wa rawahul bazzam da wannan riwayar ba tabari kaɗai ya kawo ta ba shi ma akwai wanda ya gabace shi ne wane ko jirgin mahadacin hadisin nan jirgin gwanin nan na ruwaya da jiraya da na kaji shi ne wane ne shi ne imamu nan bazzaru bazzaru kuma hijira sun hijira shekara ɗari biyu da ishirin da tare ba duniya kaga sai da ya koma a kabari ya saba da kusurwa su wani mata bari ji kabari da biyu da goma hijira shi kuma bazzaru ɗari biyu da casa'in da biyu ɗari biyu da casa'in da biyu kuma akwai tsawo to a ke kenan shi ma tabari ga inda shi ma yake ne ware wato ba sa haikali haka ya faɗa
kuma yake faɗa yake cewa wani jaluhu mazajen isnadin wannan karatu da za mu faɗi shi a larabce don ka san awaliyar ma'aiki ba shafi faɗin masoya manzo Allah ba ne ilimi ne mabasubi ilimi ne marsumi kuma muhassaki
da haka kenan yake wani jaluhu mawsuquna wani jaluhu mawsuquna ko musikuna ko musakuna eh suka eh larabci lokacin suna da zuri Allah ya ba mu ikon gani yake mazajen islamin amintattu kenan daga babu da ihu kenan babu rawu da ko rawi fi da amini da abu babu
illa annar rabi abna anasain قال عن أبي العالية أو غيره ومتابعيه مجهول bari ku ji yadda ake takaridin karatu ba kawai ka ga wani hadisi ya kuna kafin kuma kafin shi ne kawai rawu shi ne kuna malami
yanzu anan ana gaya masa mazajen isnadin amintattu ne amma arrabi ibn anas yaji hanyar da aka ba jini daga abin aliya aw ghairihi ko daga wani abin aliya to wanda ya bibi wannan isnadin a daidai wannan gabar shi kan majahulun ba a san shi ba
yanzu kenan mu da ku mun yadda hadisin mu isnadin na amintattu ne amma an samu wani daga cikin linka wanda zai haɗe kalkalar isnadin to shi in dai ta hanyar abin aliya ne to an ce ba a san shi ba yanzu ga ajiye wannan musallama mu ce to mun bar wannan hanyar ne
alhali fa da mu ci fa amma yanzu mu ce to shi kenan tunda an samu rawi majawul to yanzu mun bar wannan ba wannan hanyar mu muke nema sai mu yi yaya sai mu je mu tambayi ibn kasir abu al-fidai ma ibn umar ibn kasir ana magana imamu sirri damaki wanda hijira shekara ɗari bakwai da saba'in da uku aka yi shugabansa a jimarsa Allah ya kansa.
Sai yake cewa wannan hadisi za faɗa yanzu yake hadisin ya samu illa saboda a cikin ra a cikin ruwatunsa akwai abu ja'farin arrazi abu ja'farin arrazi in ji ɗan kafir ita to da wannan ya sa wannan riwayar ta zama so tana da rauni
wa abu ja'farin arrazi
wannan da ibn kafir ya jarraha yake dalilin sa wannan karatu na a waliyar ma'aiki za faɗa ba zai karu ba ta saboda abu ja'far arrazi to sai muka wuce ibnu kafir muka aji saboda ibnu kafir duk cikin nan yana fa da malami muna da malamai na kusa a cikin ku sai mu ce ko mun aje yanzu mun wuce kai tsaye za mu je mu gaida dan hajjar Abdul Akari ba, Abul Fadali, Ahmad, Bunu Ali, Bunu Ali, Bunu Ahmad, Bunu Hajjari, Asala. Yanzu shi Bunu Hajjari da da littafi mai suna Kitanun Mizan. A mujallabi na nawa na biyar, a shafi na nawa, shafi na ɗari uku da tamanin da biyar. Yake Abu Ja'far Arrazi in ji hadisul Asari ibn Hajarin yake salihul hadis. Salihul da na ɗan kafiru bai ji da kyau ba kenan. Dan Hajar ya ce in dai Abu Ja'far Arrazi ne to ba kai kafir da yau bari ya rayu ba dan ya canci zama salihul hadis mai kyawawa da karkashin hadisi.
sai muka wuce ɗan hajaru muka je muka duka muka gaida wanda ake ce ma shehu lijarki wa ta'ali wanda yake da laujan sunta rawu kuma ya zama iya da yi shi ne ibnu abi hakimin arrazi ibnu abi hakim arrazi mun ɗauki aljaruwar ta'adilu tasa man buɗe mujallabi na shida shafi na ɗari biyu da tamanin zai gaya mana abu da farin arrazin da ibn tafsirin ya ce na da rauni ya allala hadisin saboda shigowar abu da far arrazi to yanzu imamul jami wa ta'adili ibn abi hakim arrazi a mujallabi na shida shafi ɗari biyu da tamanin yake su ila ya hayan mahinin an abi da afarin razi yake an tambayi ya haya ɗan makini ɗaya daga cikin malaman da suka yi wani sansan zuwa ne wani bukari. Buhari ya tabbata da fiw yara suka ce na tsere maki fiw don gani fiw ɗin na malam ba ba wato tsara ƙarfin tsere wanda zaran ya yawa shi ya sa fiw ɗin. To shi wannan ɗin shi wannan malami shi Yahaya ɗan Ma'inu da aka tambaye shi, to za ku ci akan Abu Ja'far Ar-Razi yaya a karɓi ruwayarsa ko kuma majaruni ne ga abin da ya faɗa ƙarara yake cewa Salihon ai Abu Ja'far Ar-Razi ai man kyakkyawa kyakkyawan rawi ne hadisansa kuma kyawawa ne. Allahu Akbar yake sana عبد الرحمن قال ذكره حبيب عن اتهام ابن منصور عن يحيى بن معين انه قال ابو جعفر الرازي ثقة ثقة يحيى بن معين يانا غايا مكا فحتى كوي فحتى كوي يتسلسل ابو جعفر الرازي ما اه gashi wani daga wani wani da wani karshe ya zama sika يساعد يقول أنبأنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول أبو جعفر الرازي ثقة صدوق صالح الحديث. أبي يقول كثير هنا يا أبو إذا سمعت منك داما تجني أمنا أنت أبو جعفر الرازي يقول كثير هنا يا yake wannan abin da makaranta na annabi nan wai bai tabbata ba yanzu ga shi kuma an wanke abu da farin arrabi an tantance shi yanzu masu jirgi a ne ba suke tsara gaya maka baya da matsala. Kuna kabirin bai zamani da shi ba ballanta to ayu sun gamu da shi a takarda shi kuma yake da shi da ma a takarda suka yi kwalli. wafi alkawakibin niradi in ka ɗauki kawakibin niradi mujalladin farko shafi na tamanin da takwas kala ya hayi ibn ma'inin salihun wa anhu yusufu hadisu ya yi wannan abu jafar mana da cikin malamin hadisi ne kuma shi yake jinta da kansa ana karɓar hadisi a bakinsa shaidar hajjar tana da kai sai aka ce menene aka ce ولكنه يختلف wani lokaci yana ikhtilafi ikhtilafi ba ya sa addini na rawi ba ya sa addini na rawi wa an hul hukumu bi tawfiqi to ai haida ma in yake kai karshen da hukunci kawai Abu Ja'far Ar-Razi rawi ne a mai ma kaunihi yaktalifu amma duk da haka yanzu kawai ya tsallake sun ikhtilafa din an kalle ta an ga wato kankanwa ce kuma tana da magani kuma ba ta fitarwa ga ma'ana ko kuma a tarkibin jimla to jama'a yanzu wannan aliyu ibn madini ba shi kuma yake lallai lallai abu da farin arradi ba wani dan kama rawi ne amintacce abu hakim baban ibn abi hakim din mu na dawo ya yi hukunci abu jafarin arrawi amintacce ne kuma mai gaskiya ne kuma hadisansa kyawawa ne hadisansa kyawawa ne to jama'a wannan islami mai damu ji a ciki Allah yake gaya wa manzon da ya isa kuntu min Allah ya altuka nake ne ya altuka ni ne na ni ne na sanya ka ya Allah ke ga Allah da alfuka ni ne na samar da kai na sanya ka a wannan da na khalqan a farko tun kafin ne annaba wannan kai na riga da alfuka ni na sanya ka a wannan da na duk annabuwa ne annabuwa ne kai na riga yi ka wa akhirahum bi'tan kuma kila ga dama na jinkirta ka ba zan turo ka ba sai a yanzu jama'a wannan shi abin da zai samu a wannan zama mun yi taron fage ne da ani taron fage cewa ne ne cewa annabi ne aka rigayi a wajen yanzu muke magana kuma ga shi mun kawo littafin da za a samu mun kawo rawu mun kawo masu nakari da suka fi akan rawu yanzu dai ya tabbata da wannan asalin namu na yau da za mu tashi Allah ya ce wa annabi ya alfuka awwalan nabiyina khalqan wa akhirahum bi idza to kuma akwai wanda yake alika annabawa ba Allah ba to ya ga ya mana amma indai annabawa ne da Allah yi to Allah ya ce ni ne na sanya ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to awwalan nabiyina kai ne kake wani annabi khalqan ta wajen ne halittawa kai na riga halitta wala abin da ba an halitta ai an ce maka an halitta abu ya zama mene akwai kenan duk annaba nan sun fada annabi sun halitta ya kirje ya kirje ya kirje ya ji wanda ya halitta to jama'a yau wannan shine gaban da mutoci yau kuma da za mu tsaya amma dai mu sani ba ba fa daban bane wannan din ma fa tafsiri ne ba wannan sakonnin fa duniya ake kuma imanin mutane ba ka dan Allah ne zai an je ku sa mana kwamfule kwamfule kwamfule karantarwa mu a takarda muke faɗa muke ga littafi ga nan ba mujallar ga nan ba shafi ga ma wa fakin da littafi mala ai mun gama ne Allah ya sani gobe muka yi tafsiri kuma sai mu dora muna so lallai lallai Allah ya za mu fitar da tabbaci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ne magana a mana.
Matakan mana da karfar na tura, mana suna da tambaya, miji na ne ana zo na zuwa da kuma hankali to ya kai shekara ɗaya da samun wannan matsala ko muna da yara biyar ne ya tafi ba a san mejiya ya je ba ba wani labari a kansa sai a ce yau an bar a nan gari ba a ce an bar a wancan gari malam da matsayin auren mu da shi ko idan na samu gudu zan iya aure
wala bakar Allah ya saka maka da alkhairi amma mai wannan tambaya ya ta ga an tashi ba a karanta ba ta roƙi malam fati an kira ta ta zo ta yi tambayar da an fata amma dai Allah ya saka maka da alkhairi jama'a man fati guda suna mana akwai kawunsa wanda kullum muna nan da shi tafsiri ko majalisi kawunsa shehu mai bakwai gidan babanmu ne ce muna roƙa masa addu'a Allah ubangiji ya tuban shi Allah ubangiji ya masa gafara ya ci gajiyar wannan tarayya samu ko Allah ya kai nuni kabarin sa kuma a yi mashi guduma kullu wallahu da uku da uku uku Allah ubangiji ya yafe Allah ubangiji ya yafe Thank you. wanda ya Salamu alaikum. Yayan mu cikin yayin mu ya ce lallai wani ba Allah da shi ma muna majalisi da ɗansa a nan kullum da shi ma Allah ya karɓi ransa sunan shi malam Abdullahi ba sai Mustapha ne mai zuwa nan din amma abin da ya sa bai nan yanzu suna zaman makokin baba shi ma Abdullahi nan baba Mustapha ya ci gajiyar tarayyar mu da ɗansa a hanyar Allah hanyar maza Allah shi ma masa ƙulwar lahu ɗari uku da goma sha uku Allah ya muku gafara kuma Allah ya mana gafara Allah ta sa mu da taimaka a kan tafsirin nan namu kowane hannu da kowane bangare kuma karatu ya je sati ko zan ƙara gaya mana yadda aka bi yadda aka hau har muka samu kullaci da ke a ciki amma dai yanzu muna jinkiri ne saboda akwai abin da ake cewa baki ko hakkin akwai abin da akwai wani magamantan ko kamusu inda akwai fashe-fashe da za mu kirkiona kisa yanzu bada ya gari ba bari mu gani Allah ba shi ba shi ba shi shiga cikin kuma kuma Allah ta sa kowa da shi kowa sai ya fito da niyoyin sa fatiha ma salatul fati بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نادر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين